السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى كوم يولى غبا شا تقص قوتا ربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو ديا دغي هدو دا أربعين دبيو كما يو هدو قوتا قوم شا ديا إلادية دبو بيو دا أشرن أولا مجلسينا وميتار البركة da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabiya ta sha hudu na na asma'u bintu abi bakir radiyallahu anhuma ba mu gushe ba muna cikin hadisi da aka kawo mana a ƙarƙashin take da malam ya sa masa al-qiyamu bi a'ba'i al-hayati zawjiyya tsayuwa da kula da nauyin rayuwa aure nana asma'u radiyallahu anha ta ba da misali da darasi kyakkyawa a wajen kyakkyawar zamantakewa da take da ita game da mijinta da kuma kula da lamuransa an mana hadisi wanda ita na na asma'u radiyallahu anha da kanta take ba da labari al'imamu Ahmad ya ruwaito shi sannan al'imamu Bukhari da Muslim dukkaninsu su ruwaito shi. A ci take ba da labarin cewa a lokacin da Azubair bin al'awwam radiyallahu anhu ya aure ta, to ba yi da wani abu na ta goma shi in ban da dokinsa. Saboda haka in take tafiya gona, ta je daji ta ɗibo ma wannan dabbar tasa wato dokin nasa abin da zai ci. ta zo ta daddaka sannan kuma dama yana da raƙumi mun faɗi me yasa bata faɗi raƙumin ba ta ce wa laysa lahu shay'un wa ma lahu shay'un ghayru farasihi muka faɗi cewa saboda raƙumi duk balarabe na da raƙumi yadda bahaushe yake cewa in ka ga buzu ka ga raƙumi to yadda yake ai buzu buzu balarabe ne ta juye mai ko sau da in ka gaba larabi za ka gabu su to shi ne sai yake take cewa faji'tu yauman ran nan sai na taho wannawa ala ra'si alhali abinda za a ba dabba wanda yake kama a ce hatsi na kaina wannan abin yana kaina ta ɗauko shi da kanta wanda ta faɗa mana cewa ya kai sulusani na farsa ko daga inda take tafiya zuwa zuwa gida ya kai farsahi abin nan a raba farsahi gida uku kaga mil biyu ce wannawa ala ra'asi falaqitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ce sai na haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam a hanya suka yi kicibis da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu nafarun a tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mutane fada'ani sai manzo ya ce mun ya asma'u ya kira sunana faqala sai ya ce ikhin ikhin sai yayi maraƙumi haka ya dunkusar da shi lafazi ne an ce ikhin ikhin lafazi ne da ake ba ake ake nuna cewa raƙumi ya dunkusa kamar mu kanmu mukan kori dabbobi sai kada ana ish ish ish ko ana koran tumakai da dai sauran kalmomi da ake amfani da su ko na kiran dabbobi ko kuma na koransu ko na ba su umarni to balarabe yana yin amfani da ikhin ikhin a matsayin mai a matsayin umarni ga raƙumi cewa ya dunkusa domin a hau liyahmila ni khalfa domin annabi sama ya goya ni a bayansa kaga wannan lalura da ashe ya halasta wanda ba muharrami bai goya wata inda lalura amma in babu lalura haka nan to babu dalilin da zai sa wani namiji ya ɗauko mace a mashin so da ka sai manzo Allah su sama ya ce maraƙumi ya dunkusa yayi maraƙumi haka cewa ya dunkusa li yahmilani khalfahu domin ya ɗauke ni a bayansa fastahyaitu sai na ji kunya a ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goyo ni akan raƙumi wa zakartu az-zubayra wa ghayratahu sannan kuma na tuno da mijina az-zubair wa ghayratahu da kuma tsananin kishi da yake da shi a ce ga shi ya ga wani namiji ya ɗauko duk da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ma husnul tabaun mace ta tuna cewa mijinta na da haƙƙi a kanta ne ya kishi a kanta to iya zamantakewa ce ta aure ita kuma gaira kamar yadda manzo Allah su sama ya faɗa ta kasu gida biyu akwai al-ghayra al-mahmuda akwai al-ghayra al-mazmuma akwai kishi abin yabo kamar yadda manzo ya ce inna sa'adan laghayurun wa ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni inna sa'adan laghayurun lalle sa'ad ibn mu'az mutum ne mai tsananin kishi an ce matar shi idan ya sake ta to ba wanda ya isa ya aure ta ba wanda ya isa ya aure ta bayansa saboda an san shi da tsananin kishi sannan shi kuma zai auren matar da wani ya aura haka sa'adu yake ba zai auri matar da wani ya taba aura ba saboda wata rana kada suna zaune labari ya mata daɗi ta ce ta tuno da tsohon mijinta sannan shi kuma idan ya saki mata to ba wanda yake iya aurenta saboda an san sa'adu to shi ne wannan manzo sama ya ce inda sa'adan laghayur manzo sama yana yabansa yana cewa sa'adu na da kishi wa ana aghyaru minhu ni kuma na fi shi kishi wallahu aghyaru minni Allah kuma ni kuma ya fi ni kishi to al-ghayra al-madmuma الغير المحمودة شيني إذن يا كسن شي أقوي تهمة الغيرة مع التهمة كينا إذن يا كسن شي أقوي وانا أبدا كي تهمة توانا باب لي في إذن كاي وانا كيشن أما الغير المذمومة إتشي الغير من غير تهمتي kawai haka nan kishi mutum ya ce kullum sai ya duba wayar matarsa haka nan kuma shi ya sai mata sai ya ce sai ya shiga phone book ɗinta ya ga suwaye take kira sannan ya duba ya ga inbox ɗinta ma ya tafi outbox duka ya ce sai ya duba ya sai ya duba sent messages duk wannan babu dalilin sa shari'ar musulunci ghaira ce mazmuma kishi ne wanda ya kasance abin zargi domin babu tuhuma a ciki amma kai kishi ka ga matarka ta fada cikin wani abu wanda zai iya kawo kaikayi a zuciya a jikin zuciya to ka nuna ɓacin ranka to wannan kishi ne da Allah ta'ala yake goyon bayansa ka da kawai sai ka gama takka tana a waje ka dawo kuma ba kai ka ba ta izini ba kawai sai ka ganta a waje to kaga ba laifi dan ka ji wani abu a ranka kuma ka bu ba'asi kamar yadda bahaushe yake cewa kai bincika ka ji me ya fito da ita kaga ita kuma sai ta bayani ta ce wata fita ce ta gaggawa ta kama ta ko bata sami yaron da zai mata cefane ba ko wani abu dai mai kama da haka ko kuma a ai nan nan makwabta suka nemi taimakon ta na wani abu na tilas shine ta shiga ta je ta taimaka musu ta fito kaga to yanzu shikenan azalat at-tuhmata an nafsiha ta kauda wannan tuhumar daga barin kanta to kun ga shine wannan so da haka sai ta tuna da Zubair ibn al-Awwam ghayratahu da kuma kishiyarsa da kishinsa qalat ta ce fa ba sai manzo sama ya wuce da nace masa haka naji kunya ban hau ba falamma ataitu lokacin da na dawo gida akhbartu Zubaira sai na ba Zubair ibn al-Awwam mijina labarin cewa ga abin da ya faru tsakanina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na gamu da shi a hanya ya nemi cewa ya taimake ni ya dora ni akan dokinsa a baya akan abin hawansa sai na ji kunya kuma na tuno da kishinka faƙala wallahi la hamlukin nawa ya ce ta ai da kin hau ba laifi wallahi la hamluki alhaba nawa wallahi wannan abin da kike zuwa kina dauko shi na guna guna da kike daukowa domin a zo a ba raƙumi a ba kuma doki kana ashadda alayya min rukuki biki ma'a wallahi ya fi min tsanani da a ce da dakin hau eh wanne ya fi tsanani kenan hawan ya fi tsanani ko ko a'a ɗaukar da take yi a ka ana ganin ta tafi kullum kaga ɗauka ce manzo Allah sama ne fa zai goya ki har in ma kika hau dabban manzo Allah sama ai mun samu albarka mun ƙara albarka dama muna da albarka amma wannan wahalar da kike yi wallahi ta fi mun tsanani a raina ba yadda na iya ne saboda talauci da nake fama da shi amma wallahi tallahi ya fi mun tsanani fiye da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau da ke abin hawan sadakin hau ba komai qalat hatta arsala ilayya Abu Bakr ba'd bi khadimi bi khadimi tace daga baya haka na ci gaba da je wannan aikin na kula da dabban mijina dabbobin mijina raƙuminsa da dokinsa kuma in zo in yi aikin gida in dafa abinci in share gida in yi wanke-wanke da sauran duk ayyuka dai da mace mai aure take yi a gidan mijinta to sai ran nan sai sayyidina abubakar arsala ilayya abubakarin ba'adu bi khadimi daga nan sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ya aiko mani da da da khadimi lafazin khadim ana amfani da shi ga namiji ana amfani da shi ga mace yasluhu lizzakar wa yasluhu lil unsa ana ce ma هذه خادمي ماشي أنا شوى هذا خادمي نمجي لك أنا شوى من قال بما أيكي دي سكي sau da haka faƙafatni siyasatal farasi kun gani ko sai wannan sai wannan boyi-boyin da aka kamun gida da sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya ban kyautarta faƙafatni siyasatal farasi sai ta zama ta wadatar da ni game da kula da doki ya zama an ɗauke min wannan ita ta dawo take faka an na ma'a ta ƙari wallahi yadda ka san na abubakar babana ya ‘yanta ni lokacin da ya aiko min da wannan mai hidimar a gidanmu wallahi yadda ka san ya ‘yanta ni ya fitar da ni daga cikin kamanda ni baiwa ce kaga ashe aikin da wahala kuma na na asma'u radiyallahu anha ta san aiki ne mai wahala amma ne ta jure domin ne domin neman lada ta san lada take nema a wajen Allah subhanahu wata'ala shi yasa ta jure ta ci gaba da yin haka to haka ake buƙatar mata su zama su zama masu juriya su zama masu shanya wahala ana nan ana nan wata rana wannan wahalar za ta zama tarihi dawamul hali min al muhal ba wani halin da za a ce an dawoma a cikin sa har abada tutur a kansa wata rana a sha zuma wata rana a sha madaci sannan kuma duk inda aka kai ga wahala to wata rana za a samu sauki inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra to wannan shine hadisin da al-Imam Ahmad rahmatullahi alaihi da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito a cikin littafan su in littafan su na hadisi wanda ke bayani akan falala tana na Asma'u radiyallahu anha da yadda ta kasance tana kula da mijinta da kuma gidansa ba ta gazawa wajen ta ga ta sauke nauyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mata na kula da gidan mijinta wannan darasi ne babba ga mata shi ne sai mala ya ce ta'ammal ayyuhal qari'u fi hadhan nassi ya kai mai karatu ka tsaya ka kula da wannan nassin na hadisi da muka ambato maka ingantacce wa aqilin nazara sannan kuma ka tsawaita kallo da dubi da nazari da tunani a game da wannan hadisi da aka ambata mana ka bi shi gaba gaba kaga a ce mace ce take waɗannan ayyuka sai mala ya ce ta susul farasa mace fa take kula da doki ka ga mai wa'izi ya ce wa mar'atan la tuwakkilha taqumu biha ko yace kakka sake ka ba mace ta zama ita za ta kulan maka da dokinka ko haka ya faɗi ce kada ka bari ka ba mace a ce ita za ta rika kula maka da dokinka haka mai wa izi ya ce ba aikin ta bane to amma ga na asma'u radiyallahu anha ta san abin da zai faranta ma mijinta rai sai tana yi kamar yanzu fa a ce ne mata ka ita ke wanke ma mota ta fito farfajiyar gida dama gidan akwai gate sai ta fito da hijabinta ta ɗibo ruwa komin sanyi ta wanke maka mota ka ciki da bai ta wanke tayoyi sannan abubuwan duk da ke ciki ma ta goggoge ta goggoge ta ɗauko turare ta fesa ma mota to shine fa misalin wannan doki aka ce motar in ka a kashe take tana da wata barazana to amma doki ana kashe shi in an kashe shi ya mutu kenan mun gane ita ko mace an ita ko mota an an kashe ta shi ke shine ma ne ce tasusul farasa tana kula da doki tahmilu nawa ala ra'siha ita take ɗaukar guna ta kawo ma a dokin ya ci yaraha annabi sallallahu alaihi wasallam fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganta ya tausaya mata wala yunkiru sani'aha kuma manzo sama bai musa abin da ta yi ba bai ce abin da kika yi ba daidai bane sannan manzo Allah sama bai ce wannan cin zarafin ƴaƴa mata bane bai ce ba kuma manzo Allah sama shine a duniya ya ba mata yanci yancin da basu taba samun shi ba tunda Allah subhanahu wataala ya duniyan nan sannan kuma yancin da in sun rena shi so za su taba samun kamar sa ba har duniya ta nabi tun kafin tun duniya na farkonta ba a taɓa samun wanda ya ba mata ‘yancinsa ba ‘yancinsu ba kama annabi sallallahu alaihi wasallam sannan bayan ya ba su wallahi tallahi ba wanda zai ba su mi'sha ɗaya cikin dubu na abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ba su sun san wannan wa rugma hadha al-ijhadi duk da wannan gajiyar wadda na na asma'u radiyallahu anha take makanta shine al-ijhad illa annaha la tansa shu'una baitiha kuma ba ta mantawa da lamuran gidanta ga wannan aikin take kuma ta dawo gida ta zo ta yi aiki fa taqulu tace astaqi wa a'jinu astaqi ni nake jawo ruwa wa a'jinu kuma ni nake kwaba fulawa wadda za a yi gurasa da ita فماذا يراد بالمرأة في أصولنا المتأخرة يومي أكي نفي دماتا أو أن نزامن النقل من بايا da ake son a ce ma mace hatta idan mijinta zai sadu da ita sai ta zaɓa a wane wata zai sadu da ita ko a shekara ya sadu da ita sau ɗaya ko a shekara ya sadu da ita sau biyu shi ke nan wannan dokokin da ake turawa suke kawo musu shine abin da ake tun taron da aka yi a Beijing, Beijing China, 1995, wanda suka kira shi da Beijing Conference, ai abin da ya kunsa ke. Sannan aka zo aka sake yin Cairo Conference, wanda ya biyo bayansa, shi ma ya aka yi. Duk su ne waɗannan dokokin ake son mace ta bijire ma ɗa'ar Allah. wannan yaban da Allah ya yi ma mata fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah fassalihatu qanitatun mata nagari sune qanitat ay muti'at muti'atun li rabbihinna wa muti'atun li azwajihinna masu bin ubangijin su sau da kafa sannan masu biyayya ga mazajin su fassalihatu qanitatun kaga su fasu tafakko kenan lafazin alqunut at-ta'a da'a to kaga shine wannan saboda haka abinda suka kasance suna yi kenan bari mu karanta to wannan magana ta Sheikh Muhammad Al-Ghazali tana da tsawo saboda haka bari mu bar shi haka amma dai wannan darasi ne babba ga mata ina ma su ne yanzu muke makaratun suke ji kai tsaye ga mu ga su duk da mun san suna ji Allah ganar da mu da su ga baki daya Allah ya sa kuma dukkaninmu da mu da su mu tsare ma juna haƙoƙi kada wani ya ƙwaro wani wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in